بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا أشرين دبير قوة ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda ya zo daidai da talatin da ɗaya ga watan goma a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya. Wannan shi ne kaset ɗinmu na ashirin da takwas, da takwas ne ko da tara? Da takwas? Na jin da tara ne fa, don na saurari karatun nan jiya wanda muka yawancin satin. A duba da kyau, ashirin da tara ne ko? Da tara ne ba? Awowa. wannan shine kasar ɗinmu na 29 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannu ta'amul baina zaujai na fadilati sheikh a muhammad siddiqul minshawi allah maɗaukakin sarki ya masa rahama idan ba a manta ba mun gama babi da yake magana akan la tutilil ghiyaba an imra'atik aw an zaujatik kar ka tsawaita ɓacewa matarka ko kuma tafiya ka batta ita kaɗai in haka tana yawan faruwa malamai suka ce to hararatul hubbi tutfi'u ko tutfi'u hararatul hubbi an qalbiha wannan yana kashe wutar soyayya da take zuciyarta tattare da kai duk lokacin da mace take yawan complain din mijinta baya zama tare da ita take complain din tana missing din mijinta to wannan yana sa ta dinga jin kyamashi har a wayi gari ta daina son shi ta daina tausayin shi ta daina ainihin wato jin a shauƙinsa a cikin zuciyarta mun kawo bayanai da kuma ma abin da hakan ke sabbabarwa wato na waɗanda ba su da tsoron Allah sukan yi amfani da wannan dama wajen saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo kissar sayyidina Umar lokacin da ya fita yake ran gadi ko je yake zagayawa a cikin gari ya je wata mata tana raira wasu baituka a wanda suke cike da batsa da hayaniya a cikinsu wanda kuma da ya bincika sai samu sakamakon mijinta ya jima baya tare da ita ne ta faɗa wannan hali Allah ya ba mu ikon gyarawa ya kuma shiryar da mu baki ɗaya za mu tashi yau la tahjur illa fil bait kar mutun ya kaurace wa matarsa in ba a gida ba wato ya zamanto ko da zaka kaurace wa iyalanka to kauracewa ne wacce take a cikin gida abinda ake nufi da a cikin gida shine duk abubuwan da ka saba ko kuma ka saba mu'amalantar ta da shi kana iya kaurace musu amma kana cikin gidan da kai za a kwana da kai za a tashi amma duk wasu abubuwa da kasancewa tana so ka sa ta ta yi maka to karka ainihin wato saka ta sai ka daina saka ta kawai ka ci gaba da sabgar gabanka misali ta yi abinci ka ce ka koshi galibi mata ba sa son wannan wata da kai mata wannan gara duk abin da zai faru tsakaninku ya faru to idan ya zamanto mutum yana kauracewa mace ne a irin wannan hali to za ka ga in dai mai hankali ce mai hankali fa to za ka ga tana ƙoƙarin ta gyara kuskurenta ko kuma a'a abin da ka saba ita take maka sai ta ga kawai kana yi da kanka za ka shiga ban ɗaki ka ɗebi ruwa da kanka ka yi wanka da ka saba cewa ɗauko min kaya kala kaza sai ka je ka ɗauko abinka ka shigo falo da ka saba cewa kunna min talabijin ɗin nan miƙo min remote ɗin nan sai ka kunna kayanka ka ainihin wato ɗauki remote ɗinka da hannunka da dai shauran ayyuka makamanta waɗannan waɗanda ka sani cewa takan ji daɗi yayin da ka saka ta kace taimaka to irin waɗannan ƙauracewar su ne shari'a ta yadda da su amma ka gudu ka bar gari ko ka tafi wani guri ko ka tsallake ka bar ƙasar ko ka tafi gurin 'yan iska saboda an ɓata maka rewai to wannan kuma aikin jahilai ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa iza shta'alat bika narul ghadabi idan wutar ainihin wato fushi ta balbalu a cikin zuciyarka min zaujatika matarka ta fusata ka wa aratta hijraha kuma kana so ka ƙaurace mata dangane da wannan na bakin kofar nan ko ku bar gurin ko ku shigo ko kuma ku mana shiru wa aratta hijraha kana so ka ƙaurace mata saboda ta maka ba daidai ba faj'al dhalika fil bait malam muhammad siddiqul minshawi yace to ya zamanto wannan ƙauracewar da zaka yi mata a cikin gida ne sai kawo nasi yace ja'a muawiya bin haidata muawiya dan haida ya zo ila nabi sallallahu alaihi wa sallama gurin manzon Allah faqala ya rasulullahi sai yace wa manzon Allah ya manzon Allah ma haqqu zawju ahadina ko ahadina alaihi me haƙƙin matar ɗayanmu a kan shi idan aka ce mutum yana da mata to wannan haƙoƙi ne suka rataya a wuyan shi dangane da mu'amalarsa da zamantakewarsa da ita ƙala sai manzon Allah ya ce tut'imuha idza akalta a watar waya idza ta'imta ka ainihin wato ciyar da ita lokacin da kai ka san ka ci abinci kar ka batta da yunwa kai ka je ka cika cikinka wannan ba daidai bane zalunci ne to cewa ka ciyar da ita yayin da ka ci abinci abinda wannan yake nufi shine ka ciyar da ita gwargwadon abin da Allah ya hore ma don kai kuma karki amfani da wannan damar na cewa ai an ce mijin ke ciyar da ke sai ki kuma ki zaɓi irin abincin da kin san ya fi ƙarfin arzikin shi ki ce kuma ke dole shi za ki ci ko dole shi za a dafa miki to wannan ko ba daidai ba ne don haka dole ne ki zaɓar wa kanki haƙuri da iya gwargwadon abin da Allah ya hore wa mijinki sannan ya ce wa taksuha idak ta saita kai mata tufafi yayin da kai ma kai tufafi ma'ana kar ka bar matarka tsirara ko kuma ka batta tana kunyar shiga cikin gidajen ƙawaye da abokai tana jin kunyar shiga dangi da 'yan uwa sakamakon kayanta ana kirga su wata ma saboda ta ɓata miki rai ta ce wance satin nan ma fa da wannan a tamfar kika zo ma'ana wai wancan satin ma da wannan a tamfar kika zo yau ma da ita kika dawo sai ki jirin ki ya ɓaci abin da za ki fara kawowa a ranki shine mijinki ne ya tozarta ki domin shine bai miki ɗinkunan da aƙalla zai zama an kasa gane ma adadin ɗinkunan ki nawa bane ba duk inda kika shiga sai a ce to mun ganta da wannan kala ma ga kuma gobe da wanne za ta zo ta sai kiga an kirge su kala hudu ne ko biyar in sun yawa su kai bakwai to bai dace ba musamman kuma wanda Allah ya wadata yake da hali ba daidai bane ya dinga barin matarsa da iyalansa cikin yanayi na kunci kuma kullum ina faɗa muku kun ga wannan masu dukiyar da kuke gani kuke hango cewa su ne za su yi muku alheri wallah ku yi hankali da su fa sai ki ga mutum talaka na ce talaka ba ina nufin wanda ba shi da komai ba ina nufin wanda Allah ya masa rufin asiri ba a lissafa shi cikin masu kuɗi amma wallahi in kika je gidan kika ga yadda iyalansa suke walluwalawa abin sai ya burge ki abinci mai kyau mai daɗi daidai gwargwado sutura kala kala daidai gwargwado masu kyau sannan kuma da ainihin wato yalwa da zumunci da mutunci amma sai ki ga mutum malam ana lissafinsa cikin masu kuɗin gari na rantse da Allah sai ki je ki duk iyalansa suna complain akan matsalarsa dangane da ƙanƙamu da rowa da tsabaragen zumbulanci ya zama zumbuluka kan marowata. Allah wasu abubuwan ba don kama suna ba kyau ba, ko ba daidai ba ne ba, akwai wanda in na kira muku su a garin nan wanda mun shiga cikin kes ɗinsu da iyalansu dangane da irin wannan bakar rowar wallahi tallahi anan duk sai kun yi mamaki shiga mutum ana lissafinsa cikin manyan gari ko dai a siyasance ko a gwamnatance ko kuma a kasuwance ma'ana ko ɗan kasuwa ne amma wallahi za ki sha mamaki in aka zo akan ƙaramin abu akan ƙaramin abu ana complain ana kuka da shi iyalansa suna kuka da shi kai wallahi bari in faɗa muku akwai babban mai kuɗin da na sani a garin nan ba a wani guri ba kuma an faɗa ɗin kowa ya tsargu da shi nake in ma ya ji ni ya tsargu oho dama so nake ka ji ni ka tsargu Allah baka ikon gyarawa wallahi tallahi ɗakinsa da falonsa da kicin ɗinsa daban yana da dani yana da kicin yana da sto ɗinsa wannan nasa ne daban in kwananki ne sai ya kira ki na fata an fahimta sai ki zo sai ya ce to shiga kicin ki girka min kaza da kaza a yi min kaza a sa nama a yi min farfesun kifi a yi min waye duka ya lissafa miki abin da yake bukata ki dafa mishi kina dafawa kika kawo masa kan dani sai ce to maza walfauru da gaggautawa yi waje na rantse da Allah wallahi tallahi hajiya ya zauna ya yi ɗib ya ci ya gyatse ko kuma a nan kuna tare da yara da katta kafira ana ta fama da kuka wannan maganar da nake gaya muku wallahi na faɗa muku waye ne sai hankalinku ya tashi duka to wannan wani irin dukiya ne da ba za ka yalwata wa naka ba kana da ita naka suna shan azaba shi yasa ku yi hankali da wannan kyale-kyale da kuke hangowa kin zo kin wuce kin ga wani kantameman bene yawo yana ta ɗiga kina Allah Allah ina ma a ce yayi wub da ke zai yi wub da ke kuwa cikin wahala billahi lazi ha ina ma mai wannan gidan yayi kaza ina ma kaza wallahi sai kin shiga sai ki gane shayi ruwa ne waɗannan ɗin da kuka raina su ne wanda suke iya rike mace kuma riko na mutunci ga haka ki yi hankali Allah ya sa mu dace don haka da yawa za ki ga cewa wasu suna da wannan don haka annabi ya ce ka tufatar da ita lokacin da ka yi tufafi wallahi akwai mutumin da na sani matarsa ta kawo ƙara gurina shekarar su biyar a shekara biyar ɗin nan ta haifa masa ‘ya'ya uku amma babu haihuwar da ta yi saya mata a tamfa ƙwaya ɗaya kuma yana juya kuɗin da ya gaza naira miliyan hamsin ba sai dai ‘yan uwanta da yayunta su sayo su kawo mata amma shi dai ya saya ya bata wallahi yaƙi an yi an yi da shi yaƙi akwai mutumin da na sani a kowace shekara yana ɗaura shanun da ba su gaza guda ɗari ba a kowace shekara amma matarsa ne ta samu ciwon ido ta je asibiti aka yi mata gwaje-gwaje aka rubuta wasu magunguna na naira dubu goma sha biyar ya ce ta koma sun yi yawa ba zai iya saya ba maganin naira dubu sha biyar amana idan kika zagaya ta baya shingensa ne inda yake ɗaura shanu amma maganin 15,000 ba zai iya saya matar shi ba wai ba ma fa abinci ko riga ba magani ba lafiya to don Allah mutumin da bai iya saya maka maganin rashin lafiya ba ya ke tsammanin zai siyo farfesu a ci a gidan tsakani da Allah to wannan yana daga cikin matsalolin da yau ɗin nan suke faruwa a cikin al'amuran rayuwa da zamantakewa wanda da yawa daga cikin mata sun kasa ganewa shi yasa ke ta addu'a shi yasa mutanen kirki Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani addu'ar suke cewa suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama rabbana ya ubangijinmu hablana kai mana baiwa min azwajina ya zama matanmu da za mu aura wa zurriyatina da zurriyar da za mu ƙurrata a'ayun Allah ka ba mu waɗanda za su faranta mana za su kwantar mana da hankali za su samu sanyin ido ƙurrata a'ayun waje an na imama kuma a cikin ba su tsoron Allah ka sa mu ba ma masu tsoron Allah kaɗai ba mu zama shugabanni cikin masu tsoron Allah wala ta zurbil waja annabi ya ce haƙƙi na gaba shine karka da ki fuskarta karka mare ta an wayi gari da yawa daga cikin mazaje suna dukan matansu mutum ki ga ya zage yadda kika san zai faɗa da sa'ansa a wani lokaci ma saboda tsabar rashin hankali da tsabar gaulanci a waje sa'annunsa baya iya karawa da su amma a gida zai ta zazzarewa mata idanu kika yi masa gada-gada ya mare ki to annabi ya ce kar a daki fuska domin fuska malamai suka ce ita ce muhallin da ya fi kowanne muhalli daraja a jikin ɗan adam to bai dace a wulaƙanta ta ba shi yasa bature babu abin da za ka yi masa ka wulaƙanta shi sama da ko dai ka tofa masa yawo a fuska ko ka mare shi ko ka ɗau takalmi ka dake shi to ka gama wulaƙanta shi duniya babu wanda ya ci zarafinsa a duniya kamar ka wala tuqabbih karka muna na magana gare ta irin maganganu na banza da zaki ji wasu daga cikin mata abin nan maza suna gaya wa matansu wawu ya kawai sha sha sha kalle ki da Allah banziya tashi ki bani guri da Allah ba kyau ba kyau mace ba za ta fahimce ka ba ko laifi taimaka in kana mata irin wannan ta'annutin dole ne ka zamto in ma faɗa za ka yi ko za ka yi nasiha ya zama cikin lumana yadda za ta dahu da ruwan sanyi ka gasa ta da ruwan sanyi ka mata maganganun da za su ɗaga mata hankali to wannan shine abin da ya kamata amma dan ka zage ta ko ka zagi iyayenta ko ka muna nazance gare ta sai dai ta ƙara ƙyamarka ba za ta ji abin da kake faɗa ba wala tahjur illa fil baiti to muhalli shahidin mu cikin hadisin annabi yace kuma karka kaurace wa matarka in ba a cikin gida ba ma'ana duk abin da za ta iya faru tsakanin ku da ita in ka ya kamata ka bar gidan to shikenan ka kaurace din amma kuma kar ya zamto ka tafi ka kwana a wani guri duk yadda za a yi ka dawo gidanka ka kwana in ya so duk harkokin gidan ka fita cikin sha'aninsu su ma da safe in sun zo ka ce nawa ne kudin cefa ne kaza ce to bismillah gashi ni zan fita ba za ka tsaya a yi abin karyawa da kai ba ka ce a alhamdulillah na koshi na gode Allah ya saka miki da alheri amma ku ci da ke da yara ba matsala ta gane cewa dai ranka lalle a ɓace yake kuma ta gane cewa lalle ba ta kyauta maka ba da rana ka dawo ta ci ga abincin rana ka ce a alhamdulillah kin san shi Allah idan ya tsaga baki baya hana shi abinci Allah da ya tsaga min baki bai hana ni abin da zan ci ba mai gida kuma me ya kawo wannan magana shi a'a ni dai abinci ne na ce ba zan ci ba shikenan ba ai ban ce miki wani abu ba ba wani abu ai ta yi kai hannu za ta ɗauko mana ka ce a bashi kawai zan ɗauka ɗauki abinka ka ce wannan in mace mai hankali ne ta san cewa lallai ta yi ba daidai ba za ta zo ta ce dan Allah wannan abubuwa wallahi ba na jin daɗin su me ne dan Allah ke faruwa me hankali kenan amma idan ka gamu da gauraka za ka yaba aya zakin ta billahi lazi Allah bata san mata bata mare ba in ma ta sani bai dame ta ba bai dame ta ba saboda haka za ta ci gaba da harkar gabanta ne kai wasa ma ta ce okay saboda kaza din ne shine kake min kaza kai to kai daga nan zuwa shekara biyu za mu ga wanda zai sako da ni da kai Allah Allah ya sawwaje to shine manzo Allah ya ce karka kaurace mata sai a cikin gida wa yaqulu sahal bin sa'ad sahal dan sa'ad Allah ya masa rahama yace ma kana li, li aliyin ismun ahabba ilayhi min abi turabin annabi abin nan aliyu dan abi talib akwai wani suna da ake kiransa da shi ana ce masa abi abi abu turab baban turbaya baban kasa to wannan sunan yana jin daɗin sa saboda annabi ne ya saka masa shi wa in kana la yafrahu bihi idza du'iya biha ya kasance yakan ji daɗin wannan suna idan an kira shi da wannan suna abu turab baban ƙasa abin da ya faru wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baita fatima annabi ne ya zo gidan na na fatima yashi matar aliyu falam yajid aliyan fil baiti sai samu aliyu baya gida ku duba ku ga uba na arziki mala uba ya tahi ya tafi gidan yassa dan ya je ya ji me ke gudana na zamantakewarsu yau abin da muka rasa kenan iyaye sun ɗauki wani girman kan banza sun ɗora wa kansu da wata al'adar banza wacce ba ta da tushe balle makama duk darajar ka baka kai annabi muhammadu ba amma annabi muhammadu haka zai tafi gidan yassa ya je ya ziyarce su ya mata nasiha haka ake so idan uba baya raye kai babban yaya ka zama mai haka ka tashi ka je ka ka saurare ta ta iya yiwuwa akwai matsaloli kai baka ma sani ba akwai yarinyar da yayanta babba ya je ziyara gidanta suka gama gaisawa ya ɗauki abin alheri ya bata har ya kama hanya zai fita kawai sai ta fashe da kuka sai ce a ya wanta na shigo mun gaisa har na muke abin alheri kuma zan tafi kina kuka ta ce wallahi dama tana da matsaloli ta rasa ya za a yi ta faɗa yanzu ma kuma hatta haƙura ba za ta faɗa ba sai ta ga babu dalilin da zai sa suna uwa ɗaya uba ɗaya ya zo gidan har ya fita bata gaya masa meye matsalolinta ba to a lokacin ne ta karanto masa matsalolin tsakaninsa da mijinta ya ce to ai tafiya bata same ni ba ya ɗauki waya ya kira mijin ya zo suka zauna ya sulhunta tsakaninsu wanda da bai zo ba da sulhun bai faru ba kuma gaba tsakaninta da mijinta da ba za ta kare ba to haka ake so namiji babba a gida haka kawai sai ka kira kanwarka kuna gida ne mai gidan yana nan yake ce masa ina zuwa sai to yayi ya kira ya ce yana zuwa sai ka je ku gaisa bayan kun gama gaisawa daga yanayin yadda kake ganin mu'amalarsa da ita a wajen yadda aka tarbe ka ba za ka gane akwai matsala tsakaninsu ko babu haka ne ko ba haka ba za a ga cewa yana mata magana sama-sama to baki kawo masa ruwa ba kaga ya kau da kai akwai matsala to anan sai ka binciki me ke gudana sai ka sulhunta su ko kuma in kaga ba matsala ka tambaya wancan ba matsala ba matsala wana fa ba matsala to ke ki ji tsoron Allah wannan mijinki ne ki rike shi da mutunci ki rike shi da kyau kar ki yadda ki saba mishi ni da kike gani a matsayina na yayanki uwar mu ɗaya uban mu ɗaya wallahi ba ni da iko da ke sama da shi a kansa he ki shiga wuta wallahi a kaina baki shiga ba kin ji kam naji to Allah ya baku zaman lafiya wani eh to kai kuma mata sai hakuri kar ka kuskura ka ce wai duk abin da kake bukata a gidan nan sai ka same shi annabi ma an bata masa rai kuma haka ya hakura ya zauna da matan a haka a karkacen da haka kai ma he kayi hakuri ka rike amana ka rike mutuncinta ka darajanta ta gwargwadon abin da Allah ya hore ma kai mata kaji na ji yaya to Allah ya baku zaman lafiya ne kun ga tafiya ta shikenan minti talatin yayi yawa ka saita abubuwa amma yanzu sai ka ɗauki yarinya ka wurga ba ruwanka da me suke ciki ba abin da ya dama mutane a wasu lokuta ma aka yi rahin sa'a gidan ba na tarbiyya ba ne sai ya zama ƙoƙari suke su kashe mata auren haka kawai sai su buga mata waya ga mijin fa sai su buga mata waya su ce akwai bikin wanci za ki samu zuwa ban gane za ta samu zuwa ba waye ne zai bata izinin zuwa don Allah jama'a wa a ƙarƙashin wa take amma wallahi wasu iyalan saboda tsabar rashin hankali sai su ajiye mijin a gefe sai su buga matar waya su ce wai za ta samu zuwa bikin wanci a wani lokaci ma kaga suna fosin nata suna matsa mata kan cewa in bata zo ba wallahi ranta zai ɓaci a daidai lokacin da suke wannan abun mijin bai ma san me suke kullawa ba kes ne muka je mu tsakanin wata mata da mijinta jama'a daga cikin kwamfulin ɗin da mijin ya yi a kanta shine babu ruwanta da hidu abin da ta tashi ba ta gaya mishi daga ciki ya ambata cewa ta sayi gida da tsakaninta da yayanta suke communicating har aka sayi gidan aka yi renovating gidan aka gyara shi aka sa 'yan haya duk bai san me aka yi ba to wani abin da ya zama matsala a gaban babanta ake yi kun san me baban ya ce sai ce to ai tsabar rashin mutuncin tawana ni ma yanzu yake jin wannan magana ban san ta sai gida har ta sa 'yan haya ba ubanta ma bai sani ba to ire-iren waɗannan abubuwan su suke jawo ka ga mutum yana ɗaukar zafi a kan matarsa dole ne sai an gyara sannan a samu zaman lafiya to shi ne ce masa tahiya kai baban turɓaya wato wato maza Allah salama ya je gidan nan na Fatima falam yajid aliyan fil baiti sai ya samu aliyu baya gida fa qala sai ya ce aina ibnu ammuki ina dan baffan naki ma'ana ina mijinki ma'ana ina dan uwan naki tunda ali yana matsayin yaya ne ga na Fatima dan suna ƴaƴan baffanu ne faƙara sai ta ce kana baini wa bainahu shay'un wani abu ne ya faru tsakanina da shi faga babani don haka sai ransa ya ɓace ya fushi da ni fakharaja sai ya fita falam yuqil ma'ana sai ya kima dan baccin kailula din ma da ake sai ya ce hi ba zai yi a gida ba sai ya fita kawai ya bar gidan ya tafi ainihin wato masallaci faƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li insanin sai annabi ya kira wani daga cikin mutane sai ya ce masa unzur aina huwa je ka duba min ina aliyu ya tafi faja'a faqala ya rasulullah huwa fil masjid raqidun ya je ya kwanta a masallaci yana ta bacci abinsa faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa muttaji'un qad saqata rida'ahu an shiqqihi fa asabahu turabun sai manzon Allah ya zo ya same shi ya kwanta har ma bargon da ya lullubu da shi ko rigar da yake sanye da ita ta dan yayi har jikinsa ya taɓa ƙasar masallaci yana ta birgima a ƙasa faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu wa huwa yaqulu sai annabi ya dinga kaɗe mar ƙasa ya tada ali ya ɗaga shi yana kaɗe masa ƙasa a gadon bayansa da ina ne yana ce masa qum abat turabi tashi baban ƙasa baban turbaya ka zama baban ƙasa annabi yana masa wasa yana masa raha dan Allah ku duba siriki ne fa uban ya yake wa mijin yar wannan abun kuma siriki ma irin annabi Muhammadu. In ka ce ai kunya kai ba za ta bar ka yi ba, to kai ka isa ma ka haɗa kanka da kunyar annabi Muhammadu? Ka isa ka haɗa kunyar ka da kunyar manzan Allah? Wanda marawaita sahabbai suka ce annabi saboda tsabar kunyar shi, budurwar da aka yi aurenta a daren farko ba ta kai manzan Allah kunya ba. Ina amaran suke, ai sun san me ya faru. Ko ba haka ba ne? Ko ba ku sani ba? sun san me yake faruwa a daren farkon an kai mace gidan mijinta ko to marawaici ya ce budurwa wacce take aka kai ta gidan miji a ranar farko ba ta kai annabi muhammadu kunya ba amma tare da haka ku duba yadda ya je ya ɗaga sirikinsa ya tada hi daga kwance yana kaɗe masa ƙasa yana cewa ƙum ya abattura tashi baban ƙasa baban turɓaya yanzu kai wai rikici ya faru tsakanin 'yarka da mijinta wai ba za ka iya kiran mijin ka ce ku zo ku zauna ba wayan aka yi magana sai ka ce ai zai raina ka ai ya gama raina ka tunda ka ɗauki mata ka bashi kuma ka san me yake da ita haka ne ko ba haka bane to wani raini ya wuce wannan kuma ƙaryar banza ƙaryar wofi mutane su tsaya su gyara alaƙar su da Allah da addinin su da mu'amalar su ba za su yi ba sai ka kawo musu magana sai ta kawo maka uzurun aqbaha min dhanbin uzurin da yafi abin da suka aikata bala'i saboda haka ba daidai ba ne yanzu ku duba annabi ne ya je ziyara gidan yarsa kuma ya je ya samu akwai matsala a gidan kuma ya ɗauki matakin gyara in wani ne da ya zo ya samu cewa wai ya yi fushi ya tafi ya ce dalla ki rabu da shi zai gama fushin ma ya dawo kuma in ya sake miki irin wannan ki watsar da kashin shi na ɗauko ki na baki shi ne don ya wulaƙanta ki me matsalar ki to dama ba da kaza ba da kaza dubu goma za ta yi miki eh to gashi ki rabu da shi da Allah ka sake banka wuta a cikin gidan ka sake tada bala'i ka tafi kuma wai kai a matsayinka na uba uban banza mai ƙoƙari shine wanda zai kama hanya ya tafi bai ce komai ba amma annabi sai ce ina yarsa tana da matsala da mijinta sai ce aje a nemo shi wai yanzu kai yarka ta yi yaji ta tafi gidansu wai ba za ka iya ɗaga waya ka kira mijin ka ce masa niyya na aka yi na gawance ta dawo eh wallahi baba akwai matsala ne to ai ni ubanka ne me yasa ba za ka zo ka gaya min ba eh gaskiya ne to ai hakuri baba to shikenan in ka samu lokaci ka zo mu yi magana shikenan fa duk kun yi maganin shedan shi kuma mijin ya je idan kai mara haka watakila ya fusata ka jira awa biyu awa uku bai zo ba ƙara buga mar ka jira har washe gari bai zo ba ƙara buga masa dan Allah idan kai mara haka har sau uku ba zai ji cewa da kunya uban shi ya kira shi bai zo ba to muƙaddara bai zo ba wallahi in kai na kirki ne gari yana wayewa sata kalmanka ka sa malin malin babban riga tafi kofar gidan ka je ka aika yaro ka ce baban wancan yana sallama shi yasa abin da muke cewa shine ku ɗauki ‘ya'yanku ku bawa ‘yan mutunci domin ɗan mutunci ba za ka neme shi ka ce ya zo ya ƙi zuwa ba ɗan mutunci ba za ka tsawatar masa ya ƙi sauraron ka ba ɗan mutunci ba za ka ce masa kaza ɗin nan ba daidai ba ne ka gyara ya ƙi gyarawa ba amma ka zo ka biye wasu abubuwan banza ka ɗauki yarinya ka bawa mutumin da ba na arziki ba za ka ga wulaƙanci ko wallahi daga kai har ƙarfe kun ga wulaƙanci idan ya zo sai kai masa nasiha ita ma kai mata nasiha sai a gyara haka ce to ku tafi da aka yi ce tahi baban turbaya tahi baban ƙasa a ruwayar aka ce manzan Allah sai riko hannun aliyu sai taho da shi har gida aka ce sai ya zo bakin gadon na na fatima sai ya zauna sai zaunar da aliyu a gefensa na hagu ya zauna da nana fatima a gefensa na dama shi ya zauna a tsakiya kaji uba farin uba annabi muhammadu kan gadon yashi ɗakinta ya zauna ya zaunar da ita a gefen kaza ya zaunar da shi kuma a gefen kaza ya tambayi nana fatima menene ya faru ta ce wai kawai daga mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza da shi kawai sai kama hanya ya tafi abin shi ni kuma na ce to sai ya je sai manzo Allah ya ce to ke kuma ba haka ake yi ba yaya mijin kiransa zai ɓaci kuma ya kama hanya ya fita kuma ki ce masa ya tafi wa ya gaya miki haka ake yi ya mata nasiha ya mata faɗa ya yi mata nusarwa ya nuna mata ba haka ya kamata ba shi kuma manzan Allah sai ya duya gurin Ali ya ce to kai kuma daga yau idan abu ya faru tsakaninka da matarka kar ka gudu ka bar gidan ka zauna a cikin gidan in ma za ka ƙaurace ka ƙaurace wa abubuwan da ka san cewa tana so amma ka gudu ka bar ta a gida kar ka sake yin haka annabi ya haɗa kansu ya yi wa kowa nasiha a ɓangarensa ya tafi ya basu cikin farin ciki amma yau ba haka muke ba ba haka muke ba kowa yana jin kansa shi wani abu ne yarinya ta yi yaji ba za a kira mijin a tambaye shi ba ita kuma mijin ba zai zo ya bi kwanta ba kowa ya ja zugarsa yana jin kansa wani abu ba wanda zai sassauto ya ganar da cewa kaza ya kamata a yi ba daidai ba ne mu ji tsoron Allah Allah ya saka malam Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum ya ba da wani labari wata mata ne suka samu saɓani da mijinta sai ta zagi mijin shi ko mijin sai ya sake ta to shine abu ya nisa abu ya gagara sai aka kawo ƙarar mijin akan don Allah ya yi masa nasiha ya dawo da mahaifiyarsa abin da ma'ana ya dawo da matarsa don suna da 'ya'ya har ma 'ya'yan sun ɗan girma me ya faru ya taho da 'ya'yan da suka haifa gurin malam malam ya ce ka dawo da matarka mana ya masa nasiha ya ce malam zagi na fata yi ya ce ka yi haƙuri na tabbata zuwa iwar haka ta gane ta yi kuskure ta yi ba daidai ba da wahala yanzu ka dawo da ita ta sake zagin ka ka yi haƙuri ya ce ina malam ya ce masa ka sani ko don wannan yaran ya kamata ka yi haƙuri domin waɗannan wannan uwar yanzu idan a ce taimaka laifi punishment ɗin da za a yi mata shine a raba ta da 'ya'yanta ta daina ganin su na wata ɗaya to ta azabtu ba 'yar ƙaramar azaba ba haka ne ko ba haka ba a ce a ƙauratar da ita daga ganin 'ya'yanta na wata guda wannan kaɗai ya ishe ta mala'i don haka don Allah ka daure ka mai da ita to sai wannan magana ta ratsa shi sai ce shi kenan malam insha Allahu na mai da ita ɗansu yana gefe ɗan shekara goma ko shekara tara bai san lokacin da ya buɗu baki ya ce baba na gode saboda an dawo da uwarshi ya ce baba na gode na gode baba yana gode wa ubanshi ya dawo masa da uwarshi aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a so wani lokaci muka rufe ido mu yi abin da zai zo ya cutar da wasu mu ko ya cutar da mu kanmu babu gaira babu dalili saboda haka haƙuri ake yi a zauna lafiya kuma ku duba ku ga ta inda za ku gane mace kuma duk yadda take komai girmanta komai hankalinta komai nutsuwarta komai iliminta wata ran ta ma ka tobara yanzu dai waina na Fatima ne yar Annabi Muhammadu ta fusata mijinta har ya bar gidan to kuma wacce mace ne ba za ta yi laifi ba a duniyan nan in dai yar manzon Allah ita ma saboda ɗabi'a ce ta mata kuma ita ma mace ne bata kubuta daga wannan ɗabi'un ba to kun ga wannan ya kamata ashe wanda namiji idan ya ji haka sai ya ce ta ‘ya'yan annabawa ma sukan yi abin da ba daidai wa mazajensu ba to ni kuma waye da zan ce matata dole he ta biyu na ɗari bisa ɗari sai kiga he yayyafa wa kansa ruwan zaman lafiya da kwanciyar hankali sai a zauna sai a nasu wannan wanda ya gane kenan kai kuma namiji sai ka ce ta su aliyu ma ga danga kusar yaƙi wanda Aliyu tsawa ma in yi wa kafiri sai hansa cikinsa ta kaɗa, amma yau ga mace ta fusa ta shi har ya gudu masallaci, sai ka ce ta lalle in haka ne mu Allah ya ba mu haƙuri. Mu ma mu ma ashe dole a taɓa mu, in dai za a taɓa waɗannan manya. Dole sai ka ji kayan ya fawa kanka ruwan sanyi. Sannan idan an fusata ka kuma ba gurin 'yan kulob ake tafiya ba. Kun san wasu nan ɗabi'un tura yanzu ba ture irinsa ya ɓata sai ya tafi gidan giya. sai ya ce a bashi kwalba ɗaya sai ya ajiye kofi a kan benci ta tsiyayawa yana kwankwada wai hiransa ya ɓaci kaji gauraka ya yi tatil ya bugu yadda idan ya dawo zai gaya wa kowa bakar magana a gidan ya zagi baban ya zagi uwarshi ya zagi matar kowa ya ruga mishi a shan sai kuma kiga an zuba mar ido ba wanda zai ce masa open me dalili saboda ai ce ai buguwa ransa ya ɓaci ne ya je ya bugu don haka ba abin da ba zai faɗa ba to ba haka ake ba kai musulmi idan ranka ya ɓaci ba gidan kulob za ka tafi ba wani kuma idan ransa ya ɓaci sai ya tafi gurin abokan banza sai je ba su labari ni wani ya kake gani ne me ya faru wallahi wannan yarinyan ne kawai ta kama ce kawai kai kawai ce kaza ce kaza ce kaza ci dalla ka sake ta ma shi dama bai da mata dan iska ne kawai yawo yake a gari yayi nan yayi nan kawai ba shi da wani amfani so yana jin haushin kai kaya aure ka nutsu to yau ta haɗo ku da kai da matar an gane maganar da kyau ku ta haɗo ku da kai da matar sai ka kawo shawara gurin sai dan ka sake ta kawai sai za ka tsaya wata yarinya wata yar karama tana wani babbata maka rai ya Allah ka watsar da ita Allah wai wata yar karama wallahi tallahi sai ka يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة هاغني face sai nutsuwa ta sauka musu kun ga sayyidina ali da ya zo masallaci kin ga sai nutsuwa ta same shi har bacci ya kwashe shi har yana burgima a cikin turbaya wanda da gidan kulob ya tafi da ba haka ne za ta faru ba inda gurin abokan shawarin banza ya tafi gurin su da nan ma ba za ta faru ba amma sai ya taho masallaci ki kaddara ma da ya zo ya ɗan yi na filfili saboda aliyu ɗan abi ɗalib ahalus sunna ne don haka daga cikin sunna kuma idan ka zo masallaci kafin ka kwanta za ka yi nafila raka'a biyu to wannan nafilar da wannan tahowa da kai ɗakin Allah sai ka ji ka nutsu to haka ake so in ranki ya ɓaci tsakaninki da mijinki maimakon ki ta surutu sai ki higa ɗaki sai ki ɗauki ƙur'ani sai ki buɗe sai ki fara karantawa kuma ki karanta ƙasa-ƙasa don wani namijin kuma in kika ɓata masa rai kika zo kika ɗauki ƙur'ani ya ce ok lalle yarinyar nan ta raina ni billahi lazi wato ni za ki nuna wa ustazanci Allah saboda akwai karatun da an yayin sa ne don a ɓata wa mutane rai wallazina amanu wa amil kina ɗaga murya kina wani kaɗa kai haka sai gane cewa wannan shegantaka ce ba lada shi nema a gurin Allah ba kina yi ne kawai don ki fusata shi to ba haka ake yi ba sai ki ƙasa ƙasa ke dai kina so ƙur'anin nan ya nutsar da zuciyarki ki samu nutsuwa ko ba haka ba to haka ake yi Allah ya shiryar da mu to shine sai na Ali annabi ya je sasanta su wa qala rajulun yansahu ibnahu wani ya je yana yi wa ɗansa nasiha ya ce ya bunayya ya kai ɗana idza gadibta min imra'atika idan ranka ya ɓaci dangane da matarka wa aratta hijraha kana so ka kaurace mata fahajurha fil baiti to ka kaurace mata a gida ma'ana kar ka gudu ka bar garin akwai wanda ɗan ransa ya ɓaci kawai sai dai ka ji shi a Inugu Allah wani ka ji shi a Fatakwal to kun ga wannan duk ba daidai bane ne فإن ذلك أقرب للصلح والصفاء domin ƙauracewa mace a cikin gida ya fi ba da sulhu da kuma a samu fahimtar juna ba ku duba ku ga shi yasa Allah ya ce ko matarka sakin ta kai ta yi idda a ina a gidan kar ta bar gidan Allah ya ce illa an yi atina bi fahihatin mubayyana sai fa idan sun zo da alfasha bayyananniya ma'ana tunda ta san kai ba mijinta bane sai ta dinga gayyato wasu mazajen cikin gidan to nan kuma ba za ta sabu wai bindiga a ruwa nan ka ka ce a'a dama na ce ki zauna ne ki idda saboda haka Allah ya ce kuma watakila kafin iddar ki ta kare mai sulhu idan matsala ta faru mace ka sake ta aka ce ta idda a gidanta abinda ake bukata na farko kai yanzu kaurace mata na dan wani lokaci zaka ji ka shiga damuwa zaka gane kai abin fa ba zai yiwu ba ya kamata in dawo da baiwar Allah nan mu zauna lafiya ita kuma za ta ji cewa yanzu ga miji amma ɗakinsa daban ɗakinta daban kai ya kamata ta zo ta bada haƙuri a dawo da ita to sai kiga kafin iddar ta ƙare yasa Allah sai ya bada notice ɗin wata uku duk wannan fa Allah ya yi waɗannan abubuwan ne don a samu sulhu ya ce in an sake ki baki zama sakakkiya gaba ɗaya wani miji ya zo ya neme ki ba sai bayan wata uku kin yi jini guda uku duka wannan an ba ku notice ne nake je ki gidanku ko ki zauna ki idda ki fahimci kuskuren ki shi ma miji saboda ya baki kusa da ki na wata uku nan ya fahimci gaskiyar magana ba zai iya hakuri ba ya kamata ya dawo da ke kowa sai ya gane yayi ba daidai ba sai a dawo a fahimci juna to wannan shine shi yasa zaki ga wani idan ya saki akwai wallahi mutumin da ya zo ya same ni ya saki matarsa wata ɗaya da sati biyu bata dawo ba ya shiga damuwa ashe ita kuma ta fi shiga damuwa yana zuwa sai na ce ba ni nambar matar taka sai ba ni sai na kira ta muna gaisawa sai na ce mata kin san da ake magana ita ce a na ce suna na adam muhammad amma ana min lakabi da albani ni ne imam nan miyat wallahi tallahi bata san lokacin da budu baki tace malam ya iso ya zo gurinka nace gahi yanzu ma muna tare da shi ma'ana Allah Allah take dama a zo shi ma kuma gahi ya zo tace malam kadda ya zo ya zo dan Allah nace wallahi gahi ya zo tace to malam wallahi insha Allah zan gyara in Allah tun kafin na fara mata nasiha fa ta fara za ta gyara in Allah da malam zan gyara a yi min haƙuri don Allah a bashi haƙuri mana ce in sha Allah ba damuwa na mata nasiha muna gama waya sai na ce masa in sha Allah ba matsala kana iya zuwa gurin matarka ka je ka mai da ita ta gane kuskurenta yanzu tana ta ce min ta gyara kin san me yace sai ce kai yace malam alhamdulillah na ce me ya faru ya ce na gode wa Allah da Allah ya bamu notice ɗin wata uku idan mun saki matanmu wallahi tallahi ya ce yau inda a ce wata ɗaya ne da hi kenan fa malam ta tafi kenan hi kenan babu ita ba ni na ce to ya ce amma Allah ya taimake mu da ya zama notice ɗin wata uku ne ma'ana shi a dame ita ma a dame kowa ya shiga bala'i ba kyau haƙuri ake yi Allah shiryar da mu to shine yake cewa fa inna zalika aqrabu lis-sulhi was-safa haka yafi kusantar da sulhu da kuma fahimtar juna akwai sauran lokaci minti biyar to bari mu naga kamar akwai takarda a hannunka ko tambaya ne to bari mu amsa ta insha Allah za mu tashi babi na gaba al-i'tidaru inda al-khata idan mace ta yi kuskure to a dinga mata uzuri domin akwai kusakurai wasu mazajen ba su da uzuri ba uzuri komai kankantar laifi sai ce shi ya ɗau mataki ba uzuri to za mu zo mu ji mai malam siddiqul min shawi ya faɗa ya kawo mana na ayoyi da hadisai da maganganun malamai wanda suke nuna namiji ya zama mai yi wa uzuri wa matarsa saboda a zauna lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana tunda akwai shauran mintuna biyar bari mu amsa wannan tambaya insha Allah ta'ala bismillah
amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi mai tambaya tana cewa an ce idan mutum ya mutu babu wanda zai iya mai sadaka ko addu'a ya je masa sai iya 'ya'yansa sannan kuma to idan iyaye suka riga su 'ya'yan tafiya ba
tana tambaya ne akan cewa maganganun sun zo daga malamai kan cewa idan mutum ya kwanta ya rasu a babu mai ainihin wato yi masa a ainihin wato sadaka sai ‘ya'yansa ko addu'a. To, maganan farko dai addu'a kam za a yi maka kowane musulmi, ana masa addu'a, shi yasa annabi ya tanadar da addu'ar shiga makabarta, Assalamu alaikum ahalud diyari min al-mu'minin wal musulmin, wa inna in sha Allahu bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakum afiya. To wannan kin ga addu'a ne wanda ana yi kuma kowane musulmi yana amfana da ita, don haka addu'a za a iya wa mutum. Amma fannin gabatar da wata ibada kamar sadakar kuɗi ko gina masallaci ko makaranta ko wani abu a ce a kai wa wani zuwa kabarin shi to wannan ne malamai suka ce dole sai tsakanin iyaye da 'ya'yansu ma'ana iyaye ne ma'ana 'ya'ya ne za su yi wa iyaye ya je gabansu amma ban da wannan idan wani ya maka ba zai je ba wannan maganganu ne Muhammad Nasiruddin Albani Allah gafarta mishi ya kawo su da yawa a cikin littafinsa a hakamar jana'izi wa bid'ah sannan al-Imam tahawi ya kawo a cikin littafinsa al-Aqidatu tahawiyya da wasu daga cikin manya-manyan malamai da sharhin sa na al-Imam Ibn